من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da haduwa a yinin ɗaya ga wata daren biyu ga wata yinin ɗaya ga watan ɗaya hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1448 Allah ta'ala muke roƙo ya samu dace a duniya da lahira don tsarkin sunayensa an shiga sabuwan shekara so Allah ya samu cikin bayinsa waɗanda za su riboci shekarar sabuwa za mu tashi a wali muslim an jabirin ko ƙarin bayani kenan an wali muslimin an jabirin radiyallahu anhu anna rasulallah sallallahu alaihi wasallama kala من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك كينانكو نينا وبابي يا وندني يا ويشرك به شيئا دخل النار Jabir Allah ya kara masa yadda yace maza sallama yace duk wanda ya hada da Allah shine mallaki Allah duk wanda ya hada da Allah yushriku bihi shay'a yana hada Allah da wani kishiya da galar janna ai la yushriku ne ko yawwa mallaki Allah wanda ya hada da Allah la yushriku bihi shay'a baya hada Allah da kowa wannan mutumin da kalal janna ya shiga aljanna amma wa mallaki yahu wanda ya hada da Allah yushriku bihi min kalimati ashraka yana hada Allah da wani abu kuma menene abun mutum ne aljanni rana ne wata ne dab koma dai me wannan mutumin da kalan nara ya shiga wuta so falala guda biyu na farko bayan ya samu ɗaukaka na shiga aljanna kuma ya tsira daga shiga ina wuta shine falala guda biyu ba ku gane ba Allah ya ce wa man zuziha anin nari wa udkhila aljannata sai ce me faqad fas wanda aka nisantar da shi daga wuta da kenan ko aka shigar da shi aljanna biyu kenan ko kamar kai ne yanzu wara amma ka dan ka gane falalan a nisantar da kai dan wani shi kawai burin shigan aljanna shine target ko an ce ana ukuba amma kai ban da kai amma kuma ba za ka ji daɗi ba wani falala ne ko ba falala ba ma'ana waɗannan suna gefe ana musu ukuba duka da sauran abubuwa amma a ce to kuma a gefe guda ga waɗanda aka haɗa ma farfesu kai ba za ka ci farfesun ba kuma ba za a maka azaban ba ainihi ma ce aiko kun gane maganan wani shi yanzu target din shi wannan farfesu ya ga ce to ko zai ci farfesu kuma zai ci duka zai ce ya haƙura to shi ne ni'ima guda biyu ne aka mashi a wurin zuzi anin nari an nisantar da shi daga yana abu ni'ima na farko kenan dan abin da yasa na maimaita mana wannan saboda galibi mu ba ma lissafi da wannan fa daga wuta sai ina alhali kuma ko yan arabi hankalin su a tashe ke wanda suke tsakiya wanda malamai suka ce daga baya za shigar da su aljanna an gane maganan su da suke wannan tozon larabin in an nuna musu yin aljanna su ga yadda ake rayuwa normal ba matsala sai ka suna salamun alaikum lam yadkhulu hawa hum yatma'un suna amince Allah tabbata gare ku Allah ya ce ba ba su ga aljannan ba amma kuma suna kwadayi suna hada yawo su ba a musu azaba kuma ba a musu ni'ima haka irin ta aljanna sadan daga baya kuma Allah subhanahu wataala cikin rahaman shi zai shigar da su aljanna Allah ya tsare mu da zama a nan ma kawai Allah ya shigar da mu aljannansa don rahamansa wa mazuziya anin nari wa udkhil aljannata sai ta me baka da fasa Allah ya ce wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur ita ba rayuwar duniya ba komai ba dan wani jin dadi ne dan kada kuma shi abun haushin kama da jin dadin duniya na me wancan me hikima ne da yake cewa lazazatuha mazuzatun bi maqa bi marura yace dadin duniya gaure yake da daki kun gane magana komai arziki komai mulki komai mutum ya tara a ce ya gama samun duniya wata sai wani ya bata mishi rai an gane magana duk ɗacin ne ma kaji ma ba daɗin ma gaba daya ana da yi zaune ne ana haƙuri ba ma san mutuwa saboda abin da zai biyo baya kuma duniyan ba daɗi ana da ya zaune ne kawai wannan shi ne Allah ya sa mu dace Allah ya ba mu ikon gyara ayyuka ma'ana mutanen kirki su kuma ba sa tsoron mutuwa eh eh saboda sun shirya mata an ce ma wani magabaci to wai me yasa muke tsoron mutuwa yace ya zaka ka bar lafiyayyen gida ka koma kufayi waje wannan rashin hankali ya kashe naira miliyan biyar a sabon gida kuma sai ba sabon gidan nan sai ya koma kufayi kai da matsala inda ba kila aljannu ne sun hana shi zaman gidan ba to kaga wannan wani abu ne daban amma dai normal dai haka lafiya lafiya ba wani matsala kawai ya bar gidan da ya kashe mu miliyan biyar ya koma tsohon kango ba zai ba ya ce to ba da za a yi ka shirya ma duniya kana kokarin neman ta kana gyara ta kuma ka yadda ka koma lahiran da kai ka san ba ba komai da ka gina kun gane magana ma'ana dai a duniya ake gina lahira ba wai a lahira ake gina lahira ba ka san wasu mistakes da suke shi ne suna ganin kamar wa'aji sun za a gyara ne ba a gyarawa a can fa wallahi aka samu matsala aka je a kifa shi kenan Allah ya tsare mu innama al'amalu bil khawatim mallaki Allah la yushriku bihi shay'a sai ce mene da khalal janna Allah ya sa mu ciki to irin wannan falalan na daga cikin falalan da yake rudan wasu fa ga haka hadisin yake ingantacce ne ma'ana wani kawai shi abin da yake gani to ai da an ce idan ka mutu baka shirka zaka shiga aljanna sai ma'ana sai irin ka saka saka da waɗannan abubuwan na farallai kun gane maganar shi shi ma'ana take din shi tauhidin shi ya tabbata ko to kuma ai garin wannan ne kuma sai fada tarkon da ba zai fita ba bara mana misali ai da ni da kai mun yadda duk wanda aka ce sahabi shine wanda ya imani da annabi kuma an gane maganan har cikin zuciya haka ne to amma kuma ga annabi zai ce wani yana huta wani yana huta wani yana huta kai inda sun mutu suna shirka zai kira su a sahabi ba ku gane mun yake cewa fa mu galibi mutun da an ce ba Jabir ya ce manzo sallama ya ce ba kuma annabi yayi gaskiya duk wanda ya mutu baya shirka da Allah ya shiga ina aljanna wanda ya mutu yana shirka da Allah kuma ya shiga ina wuta to wani sai ga to a dama target din yanzu mutuwa ba shirka ne ko to ga kuma wasu mutum ba shirkan da tauhidi asalin tauhidi amma kuma suna wuta to me yake nufi da wannan hadisin shine komai daren dadewa an gane za a ciro su daga wuta za a shigar da su ina to aljannan ne kuma za su dawwama to shine wannan ibara don kar abin ya rikice maka an ce wanda ya mutu baya shirka ya shiga ina ya shiga aljanna baya shirka ya shiga ina ya shiga aljanna ko to sai kuma kaji an ce kuma ai ga wani ya shiga kuma wuta tambayar shine ya mutu da shirka ne kun gane magana kun dan fahimci me nake cewa tunda ai zaka ji hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama da ya nuna kabarin wasu sahabbai wanda muka ranta cikin amdatul akam ko bangaren dahara yace innahuma la yu'adhiban wa ma yu'adhabani fi kabirin amma ahaduhuma كان يمشي بالنميمة وأما الآخر كان لا يستتر من البول haka yace yace kaga biyun nan da wannan sahabin da ke nan a kwance da wancan sahabin sahabai ne yace dukkan su ana musu azaba yace ka laifin nasu ma karami ne amma wa fi riwaya in laka babban laifi ne yace ɗayan su daukan magana yake daga wannan yace wani ya ce kaza a kanka don Allah shirka ne wannan abu na'am amma kuma yana ina yana wuta ku gane me yake cewa mallaki Allah la yushriku bihi shay'a sai ce ne da kalal janna wa mallaki Allah yushriku bihi ma shay'a da kalal nara haka yace an gane to me yasa kuma ga annabi ya ce wannan wuta kuma yana da tauhidi shine za a musu azaba ne ne laifin sai a dawo da su to wannan ibaran na cewa za ta shiga aljanna to sai annabi ya kira aljannan kawai mana komai dadewa dai tunda sun mutu ba shirka zai shigar da su yana ya dan fito na to shine irin wannan zai gaji manzo sallama ya ce kamar yadda wata rana ya ce kaga wani kashi nan ya dauki bargo mayafi ne a ganima ba a raba ba sai gashi ina ci ina kama shi ina ci da wuta jikin shi ina da gano kuma waɗancan fasa habbai ne me yayi ganyen dabino haka ya tsaga guda biyu sai ya je ya dasa ina a kowane kabari cikin kabarin guda biyu ya ce idan kun zo wucewa haka kuka ganshi ya bushe to shi kenan ana nana ci gaba da aiki in kuma kuka ganshi da rai to sun samu saukin azaba kun gane maganin kuwa so akwai wasu mutane mutum musulmai za a yi ta musu azaba za a yi ta musu azaba amma daga baya shigar da su aljanna dan kare rikice maka jabir ya ce duk wanda ya mutu baya ne ne shirka ya shiga ina da haka shi wani kawai yana da lissafin mene kenan da ya mutu baya shirka da shiga yana sai kuma ya je la- wa badalahum min Allah ma lam yakunu yatasibuna sai sun je lahiran kuma su ga ba haka abin yake ba a to gwara ma ka sani duk laifin da aka ce mutum yana shiga wuta in ya aikata imamu zahabi a cikin alkaba'ir nasi ya ce to wannan babban laifi ne duk wani laifin da kaji Allah ya ce ya shirya hukuba ma wannan mai laifin to babban laifi ne dalili ko yace saboda wasu malaman suna tsayawa ne a wannan hadisin manzon sallama da yace itani musaba al mubikat ku nisanci manyan lifuka masu nitsarwa a wutan jahannama guda bakwai sai ce su ne kabayar din sai yace kabayar ya wuce aka ya kawo magana Abdullahi dan Abbasin yace sun kai 70 da wani abu to sai ya bi sawun su irin su kukul walidain irin su shirbul kham irin su maisir duka kuma ba sa cikin wancan guda bakwai din in gane maganar ma'ana dai kawai dan uwa wannan hadisin ba yana nufin idan mutum ya aikata babban laifi ya sha bane fa tare da kuma in ya aikata babban laifi kuma a rahama ta ubangiji in ya ga dama a filin kiyaman zai zo mishi da gafarar duka a wuce wurin an gane maganin kuwa amma kar ka saki jiki bayan baya shirka sannan kuma duk abin da ya sani na kabira daga cikin kaba'ir zulub mutum ya kiyaye su ba ku gane ba fa shirka fa daban babban laifi daban shi shirka shine hada Allah da wani kafirci kuma kafirce mu Allah ko to manyan laifuffuka su kuma sukan sa mutum ya shiga wuta ne amma ba zai tawwama ba kaman ƙarya kaman hada guri kaman gulma kaman sata kaman fashi da makami kaman zina kaman luwadi an gane magana duka irin waɗannan laifuffukan su za su sa mutum in Allah subhanahu wataala cikin mashi'a ta shi ya ga dama ya azabtar da shi zuwa wasu shekarun da ya ga dama sai ya ciro shi duk wannan ceton da annabi sallama zai ta kaiwa da komowa fa zai ceci masu la ilaha illallah ne ba ne ba a zai ta kaiwa da komowa ya je ya dawo ya je ya dawo sai Allah ya ce ya yi ce eh saboda in dai da alaman nan na imani wanda ke goshin sallan nan annabi sai ya fitar da mutum ai da kada jawo kum din kenan shi fa ya riga ya riga an bude mishi aljanna shi za a fara bude ma amma zai ta kaiwa da komowa sai ya tabbatar kowace in dai kai al'umman shi ne kuma ka mutu ba shirka to sai ya fitar da mutum sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi sa mai wannan aikin inda a duniya ne haka yake normal haka wannan da girmawa da ake manzo sallama ya kamata ya fi haka ba ku gane ba a ce kawai a nan yankin duk wani bala'i da wani ya shiga shi gatan shi ne zai je ciro shi za ga mutane ana mushi an gane maganin kuwa to a filin kiyama ne ranar da ba wanda ya isa ya magana sai su din annabi zai maka wannan goma na arziki zai mana an gane maganar so kuma duk abin da zai kai mu aljanna annabi kafin ya mutu sai da ya fada yace kuma duk abin da ya san zai kai mu ta sai da ya ka gargade mu kawai yanzu abin da ya rage min ni da kai kawai ya zami mu ba annabi mu nisan sai dai fuffuka shikenan yasa ni ina fada ina godewa alhamdulillah mu gode ma Allah ni'ima ce fa kan ni'ima wasu sun rayu kafin zuwan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam su ba wannan shiryen kuma suna wuta ɗaya kenan ko wasu kuma sun rayu bayan zuwan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam su kuma karatun bai kawo kansu ba amma da awan ta zo kuma su ta wasu ayyuka kuma sai sai zama sai a- sai- sai zama sanadin su kuma to kai yanzu ala basiratun ne da dai ilimin ya bi ko ina kawai dai dan abin da ya samu matsala a wannan yanayin da muke ciki shine rudin kokolwa saboda fatawoyin malamai wannan ya ce gabas ne da wani ya ce a kudu da za a bi wancan sai kaji ya ce a yamma ne baka gane ba ne fatawa sai ka ji ta kala wajen uku hudu kowa da nashi kuma galibi san rai da ya fi yawa a ciki sai dai Allah ya fi mana amma dai kam ana buga ta da yawa mu malaman da ɗaliban da an tashi magana sai ka je cewa ya faɗa ko ba na haka ba yanzu idan nashi ne zai supporting ne idan ba nashi bane fa sai ya kalato hadisi ko da mai rauni ne ije karyata wancan saboda ba kullu hizbun bima ladaihim saboda baya cikin nashi kungiyar kaga wani bala'i ne kuma wannan shi kuma dama dan uwana dalibin ilimi ba dan abu bane yanzu malaman ne galibi san zuciya yake ta tasiri a yake da kuma mun bi koyi da manzo Allah sallama da mun zauna lafiya jifa shedan yace karanta ayatul kursiyu Allah na turo dan tsaro me sai jiru judi yace yace sadaka huwa kazubun yace maganar da shedan ya faɗa ba gaskiya ne amma shi makareci ne maganar yabi koko mai magana domin yanzu galibi da malaman da ɗaliban sai ya ji yanzu misali malam wani ne ya faɗa e namu ne e to sai ka ji yana a'a akwai hujja yanzu zai je ya bincike ko kuma dai yanzu zai ɗan kalato ya kare shi ko da ko maganan fa akwai kuskure a cikin ta fa amma shi yanzu yana so ne kare wannan kuskuren kawai ya zama daidai ga manzon sallama wata rana shi Allah ya kara mata yadda ta ce wasu yahudawa guda biyu tsofaffi su shigo gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kaga an san shine mata ne suna fira da shi suke ce mata a kabari ana azaba mana idan mutum ya mutu a ramin kabari yahudawan kenan aisha ta ce sai na karyata su kuma wallam anwi tasdiqahuma ko a raina ban ma kawo ni kawai in gazgata su ba kusa ko wanda zai karyata ka har zuci ba baya tare da kai a kuma wanda zai karyata ka in aka zo aka fahimtar da shi zai mene ta ce ni ko a raina ban ma kawo in gazgata su ba bayan sun tafi sai annabi ya shigo gida sai ya ce wai yahudawa ne guda biyu za'amata mana suka furiya wai faɗan baka cewa idan mutum ya mutu a ramin kabari wai ana mishi azaba annabi ya ce haka maganan yake hadisan ko yana daga cikin manyan makiyan annabi salama wai hudawa amma ya ce maganan da su tsofaffin nan su faɗa miki gaskiya ne ta ce daga wannan lokacin ma kuci kuci annabi inda ya gama sallah zaka ji yana cewa Allah ka tsare mu daga azaban kabari da dama yakan ce masahabai ta'awwazu min azabil kabari wani lokacin ya ce musu min azabin na ku nemi tsarin Allah daga azaban kabari da kuma azaban wuta Allah ya tsare mu to mu shaidi shine yanzu kaga ai bai ce Allah kyale sai hudawa ne ba sai ce mene ya ce maganar da su faɗa miki Aisha haka abin yake Allah ya ba mu ikon kawar da wannan bala'i na za mu shiga fi masaya a gurguje wancan bayani na ashura da tasura da tasu'a na zaɓi bashi sai gobe ne sai ɗan yi bayani shi insha Allah inda bayani shi ya gabata shekaru ana ta bugawa ko tun ana ta abin da har jama'a ya zama alhamdulillah Allah ya samu dace sai dai asabin asabar ne yake ta abin da hanzu ba gama da shi ba ko azumin asabar Amina na ce har zuwa samu matsaya ba na kawo ta magana ko masu jima'a Allah ya fi mana in azumi ya zo rana sabar ba akan ta dan ta da kura ba yawa wasu na a annabi ya hana wasu na iya ana iya yi ko shi ba da wani da ya ji ba sai da ya buɗe baki ne shi mana wai shi yana ba wai ba kai shi yana tare da yan aini kai tsaye kawai shi ba ma wani tawili Allah ya samu dace abinda wasu galibi suke cewa shi ne akan wannan matsala ɗin cewa azumin asabar na ɗan dawo da ita ne azumin asabar a ce mazal salama ya hana azumi na asabar kun gane maganan kuwa ana maganan wanda suka riƙe asabar ne shi ne kawai magana amma a ce an hana azumin asabar kuma ga disai da suke tabbatar da afdalus siyam siyam dauda alaihi salam kun gane maganan azumin da ya fi kowanne falla inda na nafula ne azumin annabi dauda yau yake yi gobe ya mene kana so ka ce min ba za ta faɗo mishi a kun gane maganin kuwa kun gane maganin wanda ya faɗi wancan shi ya faɗi wannan yasa dole za ka ɗauki wancan sai ka ɗauki wannan hadisin ko mara irin ka ce min to ai wancan annabi yana ba da labarin kuna gane maganin kuwa yana ba da labarin wata al'umma ne shari'atuhum ko ba zai zama shari'ar mu ba shari'atu man kawala na shari'atu na ne malam tusa haka ka'idan usul yake shari'ar wanda suka rayu kafin mu shari'ar mu ne in dai ba an kawo wani dalili an share shi ba an gane magana yanzu kaga waɗanda suka rayu kafin mu su haramun ne cin ganima to mu kuma wannan ayi annabi ya yi bayanin an kawar da wannan ba haka bane na dan kawo ma babun misali ne to idan ka ce wannan ne sai mu ce muku to ga amsa wai na ce ka kaddara ne shi ya ce ma ai wannan annabi dauda ne shari'an shi ne kun gane magana tunda ai shari'o'i a bangaren tauhidi wala qadaba asna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wa istanibu me tawud a bangaren tauhidi a bauta ma Allah duka annabawa tun daga annabi nu har zuwa sayyidul wujudi sallallahu alaihi wasallam duka abu da suke kira amma a shari'an kuma wajen sallah wajen azumi kun gane magana to anan kuma lokacin sai ga wannan su an ce musu raka hudu wancan an ce musu biyu wancan an ce su guda kun gane magana to ana samun irin wannan bambance bambancen to sai ce maka irin shi ne sai mu ce to alhamdulillah yayi kyau to zo ga abdullahi dan amr dan as matasa sun shiga gidan annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alima wa sallam suka ce mu matan shi mun zo tambaya ne to matasa ne irin yan shekara 10 din nan tambayar me ku ne matan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam menene ibadar shi wanda yake yi a boye wanda baya yi a masallaci musani ne suka ce to da yakan yi azumi kuma amma yakan ci abinci wani ranar yana azumi wata ranar kuma yana cin abinci haka yake ya kwanta ya bacci kuma ya tashi sallan dare ya dora an gane suka gama lissafi zai ce eh to saboda shi kasan an gafarta mishi zunubin shi wanda ya wuce da wanda zai yi nan gaba shi sa ibadan yake yin ta sama sama kasan matasa inahum fitiyatu amanu bi rabbihim wazidnahum huda kasan zafi zafi ne ai yace ɗaya yace to shi ba zai sake bacci da daddare ba sallan dare ɗaya yace shi ba zai sake cin abinci da rana ba azumin nafila ɗaya yace shi ba ba zai aure ba nau kenan uku to da annabi sallama ya dawo gida sai matan suka ba labari da wani da wani da wani kaji abin da suka zo sun yi tambaya an gama sun ce kai saboda an yafi ma na baya da kuma na gaba shi yasa kake wannan ibada da ya ci shi ba zai gama lissafi sai kira sam dan abu dan as sai ku ne kuka ce kaza da kaza suka ce eh a ba kariya ba koyi koyi ya ce to ni dai ina azumi kuma ina cin abinci kuma ina bacci kuma ina sallan nafila kuma ina aure ba man rage ba sunnati duk wanda ya kyamace sunna ta to baya tare da ni to ai abdullahi dan amr dan as annabi sallama ya ce da zaka rinka yin azumi guda uku a kowane wata ya ishe ka mana kowace azumi guda ɗaya za ta yi replacing ɗin goma walhassanatu bi ashiri amsaliha kun gane maganan ko azumi guda uku amma a bashi kamar ya yi azumin gaba ɗaya na watan to ka san yaro mai ɗanyi a jini a jiki zai ce kai ni ya mun kaɗan an gane maganan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya yi ta bin shi yana ta bin shi a ƙarshe dai last target ɗin da zai iya haƙuri ya janye daga kullum azumi shine ranar sallama ya ce mishi to azumi dai kullum kullum ba lada wannan ba addini bane an ka matsa sai kayi to kai azumin annabi dauda alaihi salam ba wani azumi kamar shi in dai yawa ne misali sai ya ce shine kai yau gobe ka huta ya ce shine mafificin azumi shikenan karshe daga wannan to sai abdullahi dan amur dan as ya zabu wannan na karshen
kun gane magana in ya ansa wancan to yanzu ka dawo da shi yau ga annabi ne yake tabbatar masa sahabin shi da wannan magana kudan gane yanzu me nake cewa yanzu kuma wannan me zai ce abdullahi dan abu dawa ya ce ya dore da haka sai annabi kafin ya bar duniya dama a ranar ya ce mishi duba mamaki kai tsawon kwana fa wata ku fira satul mu'min fa innahu yazur bi nurillahi ko kai annabi ya ce ka kiyayi kintacen mumuni bawan Allah shi da hasken Allah yake haska mishi sai kaga ya faɗa kuma sai kaga abin ya faru amma ije maganar matsafa fa kai ka samu auliya u shaytan ka je ka hada da auliya ur rahmanu an gane maganin ko akwai wali mai karamin ƙarya akwai kuma wali mai karamin gaskiya ne wadan kaga wani da ya ga abin da bai taba faruwa ba ya faru zai to kaji bayin Allah tunda ana shiga cikin riga mai rawani Allah ya fi mana to sai ka dawo da shi ka ce Abdullahi dan Amr dan As anan annabi ya tabbatar mishi da wannan yace ba mamaki Abdullahi kai tsawon kwana shi da kanshi yake ba da labari bayan ya tsufa azumin yana bashi wahala ya ce ka aiko da na karɓi sassaucin annabi da ya fi to amma su sabai suna da wani abu idan suka karɓa abu suna yi to sukan dawoma har su mutu su koma ga Allah haka suke su da haka da ya tsuban azumin yana ba shi wahala sai ya kirga kwana goma sha biyar sai ya ajere sai kwana sha biyar ƙarfi ya ɗan dawo kun gane maganin kuwa amma dai annabi ya tabbatar mishi da azumi shi kuma ya ɗora a mene kenan to ga annabi ya ce ma abdullahi dan amr dan as azumin da yafi wannan dai karshe wanda zaka yi na yaddan ma kai shine kai azumi yau gobe kai mene annabi ya sanar da ya sanar da shi wannan kuma ya ci gaba da yi kuma annabin yana sane to ba ga zama shari'a mu kenan ko to me zai ce gaba da wannan ma'ana dai ana cewa idan azumi ya faɗo asabar dole ka bari kenan ko ba haka hujjan yake ba to shi kuma wanda yake azumin Dawud alaihi salam shi kuma zaka ce mishi na'am sannan kuma akwai hadisai bai ingantattu da suka tabbatar da azumin da ake ce mishi wannan na rajab din annabi fa yana yin azumin fa da yawa fa an gane maganan yana yin azumin da yawa fa ruwayoyin har akwai ma mai wanda aka kai balaga sosai ta ce kaɗan ne ma baya yi a cikin da to kaga ko in dai mutum zai azumi ya kai koma na'am na nafula tunda ai rajab ba ramadana bane ko rajab ramadana ne rajab ba ramadana bane ma'ana ba azumin farilla bane ai ko duk ko azumin da ba na ramadana ba ba na farilla bane indai ba ko mutun yayi kisa ne ko irin dai waɗannan kafaratu ba kun gane magana to eh sun ce yana irin wannan azumin kai sukan ce mata annabi sallama wani lokaci annabi sai ya ta azumi sai mun kan ce are mu kai anya ma annabi zai huta ko zai sha ruwa ya huta ni ce wani lokaci kuma zai dau lokaci yana ta cin abinci sai mu ce to ina ganin ma an daina azumin nafila to da Allah irin wannan kwanakin da yake jerawa din nan har su a matan shi su ce ya daina kana tunanin ba zai kai sati ba kun gane magana to wancan ɗan ramadanin na rajab da yake yi doguwa ya daɗe wani ashe ta ce ɗan kwanaki ne ma dai kawai baya yi ma'ana dai baya yin conflict gaskiya amma yana yi da yawa to kaga in ko azumi ya kai kwana bakwai ko takwas an gane magana to an koyi azumi a ranar mene kun gane magana so amma dai na dan dawo mana da shi ne tunda mm, abin karatun namu alhamdulillah wani ya ce ni dai ba zan yi ba wani kuma yana cewa a mu sai mun yi haka ne ko su kuma irin yan dama mu da azumi na dole ne muke yi tunda ana ta yi karatu kamar ko kai ba ahli sunnan bane dai sai dai muka to shi ba an samu sabani lokacin na dawo ina hutu ne wani malami cikin malamai nan ya ce mun magana azumi asabar mu mun ji an ce ma an yi sabani fa na dawo gida ake ce ma an ce ma an yi sabani ba malaman to Allah ya sa mu dace ba maganan ware wani bangare bane amma manzala salama wancan hannun da yi ba ya kore wannan bane rikan azumin asabar ita ce ranar da zan rinka yin azumi ko na juma'a ma ya hana kun gane maganan specific dai ka ware shi ne zaka na azumi manzala salama ya hana sai dai in na litini da alhamisi wannan dama ya bada garanti azumin litini shi yana yi saboda ran tunawa da mene rana alhamis kuma saboda ana kai ayyuka to ka gani ba shikenan ba to amma irin wannan specific mutum saboda girman juma'a ya ce zai rinka azumi juma'a na biya hana a yahudawa suna irin wannan girmama asabar din annabi salama ya hana irin wannan duk galibi babi ne na kada ai koyi da yahudawa wallahi sa mu dace so abin da ya kai mu wannan shine maganan ashura da tasuwa ai ka san shi ma an yi ta taka wuri a wurin to shine nake cewa ko da goben zan yi bayanin zan dan yi bayanin sama sama ne saboda ai ya riga an take ai ta maimaita abu guda daya Allah ya sa mu dace amma wa alaikum salam ba a ba a dore eh to ba sai inda aka samu hujjan ba eh ka gane magana wani lokacin akan samu shari'a an ce ka ce ko yawa irin wannan mana da zaka tambayi wanda ya ce maka to ina ne hujjan yake ni dai haka aka ce mu shi abin da zai ce maka kenan fa waye ce maka ah to ni dai haka malamai suka ce malam wane ah to sai ka je ka tambaye su shi fa yanzu maganan asalin ta sai ga aiki ya samu Allah ya samu dace abinda manzon sallallahu alaihi wasallama bai hana ba to wani zai hana daga baya an gane maganan kila wancan za su yi maganan wanda bai kwana da niyyar azumi ne ba in ka ji ana dore an kwana da niyyar ne inda safa ne ya ka jifa in kuwa azumin nafila ne annabi sau nawa yakan shigo gida ce matan shi akwai abinci su ce a babu sai ce to ina azumi da zalla wannan aga ya mishi karshen dore da safa gari ido na ganin ido fa da safa gari ya waye fa da hantsi ya zo neman saura in yaran mu ne na yanzu ko an ce ba tu wannan ya ce to yana azumi na ganin dai karshen dore yake na yi ko kaga yanzu da ya samu abinci ba shi ne dai karshen bai kwana da azumi ba kun gano maganin kuwa wanda duk da safe ya ce ma matan shi kawo abinci in ce ta ce ba abinci ya ce to ina azumi bai fa kwana da ya azumi ba kun gano maganin kuwa to kaga wannan shi ne karshen dore na kawo ma hujja ne saboda ka samu ka rike ka zama lokaci da aka ce da dalakiya ne su amma kana da hujjanka ba shi kenan ba irin wannan kuma ka zo dubara ake yi ba annabi ne ya ce saboda mutanen mu sun yi zagin malamai eh haka ne maganan yake ai musamman hadis sunna sun bi wannan karfin halin sosai akwai bid'a ne wannan ma da kuke ganin shi malamin bi dan bid'a ne babu yan an kafirta malamin sunna ce wannan ma fita ne bai ya riga ya fita eh ka san da irin tasu akwai su na'am abi masail matsaloli akwai matsaloli a cikin wadannan matsala ba ana nufin matsala ba ma'ana abin da zaka ciro a cikin waɗannan babu an gane magana yau wakar wani tabi yana cewa an ce bi matsala akwai matsala a ba matsala irin wancan naka matsala din ba akwai abin da zamu gano a cikin wannan babu al'ula na farko alkhawfu min shirk tsoratarwa game da shirka an gane maganan saboda ai lokacin da aka ce maka wani idan ka min laifi kaza ba zan yafe ba amma abin da bai kai shi ba za mu iya gyarawa to in kana da hankali fa da kake yi wannan abin saboda ka san da matsala to cewa Allah ya yi fa duk ba wanda ya haɗu da ni yana shirka fa bazan yafe mishi ba haka bai ce to kaga ya maka kashe jiya kuma tsoratar da kai shine faɗin malam da yace al-khawf tsoro game da shirka saboda shine abu a gyarawa kuma na yi ta mana bayani a baya ba bukatan a sake maimaitawa cewa kowa yi gatanka kuma kowa ya tsaya maka wallahi in mutum ya mutu da shirka ba yadda za a yi ya kama ganin kenan maka na karshe ina sake maimaita idan kai dan gidan sayyidul wujud ne sallallahu alaihi wa sallam ba shi ne da karshe ba ba abin da zai iya maka ce mu fatima yayi dan shi yace ki da gaske ba abin da zan iya tare miki to ni da kai ba fatiman da yake cewa tsoka ne daga jikina duk abin da yake taba fatima ni ya taba to kuma sai wani ya ce maka akwai wanda zai tsaya maka kasan ana damfara na kuɗi haka ne yanzu kusan yan shekarun nan yayin wasu aljanu ne suke bayyana masu kiran waya ko rauhani za su baka zakka za su bashi zakka wai ko wanda zai baka ne kuma yana cewa ka bashi ha ba alaji ai alƙalla ka mishi na albani da kwamfuta an turo mishi wai miliyar da wancan lokacin amma an kira shi wai tura dubu ɗari ya ce to ka cire dubu ɗarin a ciki sai ce wai ai sai an bada dubu ɗarin sannan za a bada wannan miliyan da ya ce to ka rike duka haka ne mana to da ake ne ce an bashi dubu ɗari amma sai ka sallame shi naira dubu goma ko sai ka ce to ciro dubu ɗarin cire dubu goma sai ya ce aka bashi dubu goma wai kuɗin yana aljihu kuɗin yana aljihu fa Allah ya samu dace to shine alghawbu min shirki duk wanda yake damfara na kuɗi da wanda yake damfara na koma menene wallahi a duniya za a maka hisabi da shi a kiyama amma duk wanda ya damfare mutum a imani wala ba abin da zai faru ya kama ganin kenan kun ga kenan damfaran kuɗi da damfara na mukami ko dai kun gane maganan cewa mutum ya ce za ka samu mukami kaza ko zai samu maka aiki ba ana wannan damfaran ba duk irin wannan damfaran za a gyara a lahira za a yi bayani dalla dalla wa in kana miskala habbatin min khardalin hatta yana biya wa kafa bina الوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك ولا يظلم ربك أحدا يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماء أو في الأرض يأتي بها هذه سورة لقمان كو أما بند شركة banda shirka shi banda shi kawai shi da an yi wannan mutum ya gama jakin din shi ya kawo shi gaban Allah shine wani ne ya ja mun nayi kafirci na mutu waye sake shi kawai to malam yanzu tun da abin haka ne a mashi ninki biyu sai Allah ya ce dukkan ninki biyu ne kaga kenan a yaren mu na duniya shi ya gama da mutum gaba ɗaya kenan tunda ma'ana ba a yi cocin ba shi ma'ana ba a shari'a wannan kawai yasa duk wanda ce wani kai kyale ka zo ka bi ni za a abin nan to ya bi sunnan kafirai ne arna a cikin suratul ankabut ne ko na'am wa qala allazina kafaru lillazina amanu ittabi'u sabilana wallahi mil khatayakum wai kafirai ne suka ce masahabbai kuna ji cikin suratul ankabut shafi na biyu suka ce ku zo ku ba hanyar mu idan mun je kiyama mu za mu dauki zunubin naku idan Allah ya ce zunubi sai mu ce to ku ba mu mu sai mu hada mu mu je gaban Allah kaga wanda yake wannan abi san wanda zai je wurin shi bane ai ko na'am yaro ya zagi maman shi amma in yi wa yau ka zaga mishi mama kuma sai kai maka duka saboda da bai santa ba ya zuba da arni bai san Allah ba sai ka je yana ce mumuni kana ji eh ku zo ku ba hanyar shirka ku zo ku ba hanyar kafirci matsalan ku kiyama ku to idan muka je zamu dauki zunubin zamu hada da namu da naku sai mu shiga wutan ku sai ku sai ku shiga aljanna to kaga yanzu wanda yake cewa zo ka bi wata hanya wai zai tsaya maka a gaban Allah to irin wannan fa style din ne fa aka sake biyo da ita ta bayan gida Allah duk wanda ka bi wa Annabi sallama baka tabi kowaye shi nace maka kowaye shi kowaye shi shi kadai ne in ka bi shi kawai ka tsira duk wani abu da za kawo maka sai ka tambaya wai yaya ingancin shi daga manzon Allah sansan ya ce maka eh yana da inganci daga manzon Allah da an fara maka kama kame ka ban mishi kayan shi wallahi shine tsawon lafiyan ka kenan saboda kar mutun ya je lahira istabara alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa ra'awul azaba wa taqatta'at bihimul ranan cizon ya zaka jana malan wani ku kuka ja mana mun gane maganan kuwa idan malam wani ce a ni ba saka ba ba ruwa ni ba ni ba ruwa na da kai ni na ce maka Allah yake cewa sai ka ji su waɗanda suka bi mabiya kenan suna cewa da za a koma duniya da sun gatsiya wallahi da ba zan sake bin wani malami ba za a dawo duk asaniya na biyu annar riya amina shirk ba na magana shirka ba cewa san a gani shi ma shirka ne sai ce sai ka kara da san aji shine suma kenan fa an gane maganan kuwa ji jiyarwa shi burin shi a aji yayi akwai mai kudin bada in zai bada sadaka ko zai bada taimako in ba a gaban jama'a bane ba zai bayar ba shi kaga wannan riyar shi ma a fili ne mana shi yana so ne ce duniya ta shaida ya yi mene kenan ya bada wai wani masu yanka bace maruri tukuna sannan wai duniya ta yadda fa ya bada sannan ya bada kuma wai don Allah yake yi ai ko gina masallatai wanda suke suka san hannunsu da yawansu za ga suna koyewa sai ya ce wani bawan Allah ya yi mene wallahi ya fi kowanne samun sauƙi rayuwa wannan saboda irin wannan shi ɗan yana shan wahala rai ma takan yi da gaske an gane magana rai takan yi da gaske ta yi da gaske sai dai kuma akwai babin da kuma wanda abin da ke ce mai saddi zariya saddi mene idan ma'ana ana so a toshe kafan barna kamar da ce muku malamin mu lokacin da aka bada dama za a sayi wannan gida na miliyan 25 an riga an biya wancan na miliyan 25 saura na miliyan 25 miliyan 50 kenan gidaje guda biyu za a rushe sa samu gurin fakin din motoci kuma sallan idi karama da babba to ai da aka biya wancan sai ce to tunda jama'a suna cewa ba a neman taimako an gane magana eh irin wannan roba da baba na ce haramun bane kada ta bace wancan malam ya ce haramun ne roba a ba inda na ce haka an gane to sai da aka sa ranar da za a yi sai ce kowa in ya bayar ya bada sunan shi a rubuta ya yi sainin kaga zai karanta kuma ɗaliban nashi sanannu manyan kaga zai ga kowa abin da ya bada ko ba wai target ɗin shi alhaji wani ya bada ya yi kaɗan ba alhaji wani ya bada ya da yawa a ba wannan ba ne saboda bai yadda da masu karɓan kuɗin ba ne kun gane maganin kuwa ba ana neman miliyan 25 ba ne to sai a tara miliyan 30 kuma sai miliyan 5 ɗin kuma sai ta ɓace a hanya kun gane maganin kuwa to da haka ko abu ne ɗan lissafi yanzu ga shi alajiwani ya ba da miliyan ɗaya alajiwani ya ba da dubu ɗari biyar saka kuletu ana ta buga an samu miliyan goma sha takwas ne to su ne suka ba duk wanda bai bayar an sa sunan shi ba ya ba su ne su ya ba su su shi a wurin shi ya ba su su amma bai kawo nan ba kun gane magana to kaga wannan saddi zariya ne saboda ya san ana irin wannan ana cutan shi da yawa an cuce shi wannan an cuce shi wannan da sunan malam garkawi ya ce a bada kun gane maganin kuwa shi kuma bai bada ba to kaga daga nan dole ko sallah wani lokacin ya zo kamar na idi zai ce duk wanda ya ce ka bashi ko ya daga maka roba duk wanda ya karɓa maka ko sisi babu da hannu ya wunwa shi ne yaka neman maka shi ba fa na ce haramun ne ba kun gane maganin kuwa a shi ne dai kawai wannan tsarin shi tun farko dama shi ta kafuri yake yi tun da aka karanta a karatu cewa taimaka ma addini aka sai aka buɗe takakuri ƙarshen wata masu salari mutum ya ga abin da zai iya bayarwa wani zai ce a basa shi dubu biyu in wata ai sai zai bada dubu biyu a rubuta sunan shi a wannan to inda aiki ya tsaya kuma sai ya tsaya in an kawo taimako kun gane magana sai a dora haka yake ta aikin shi saboda ya san matsalan yan kwamiti in ya tauro yan kwamiti za a je wajen yan siyasa za a karbo kuɗi za a gina masallaci za a yi fenti shi kuma liman sai ya zama an gama to a mana addu'a shi ne shi kuma bai yarda da wannan ba tun da wutar ta kona shi to dai mushahid din da ni nake so mu gane kaga nashi yana saddin mene maka zariya kuma ko nawa ka kawo mishi in dai ka sa mishi specific aikin da za a maka ya ga ba zai iya ba sai ka tafi da kuɗin ka misali yanzu da za ka kawo naira miliyan goma sai ka ce kai kana so ne a ba da su bangaren marayu kaga ka faɗi yanzu inda kake so a kashe kuɗin ko to wannan miliyan goma shi ba zai ɗauka ya sa makarantar shi ba ko na hadda ko na islamiyya ko kulliya ba zai sa ba ba zai sa asibitin ta ɗabi ku ba tana tana da asibiti hawa ofce hawa uku ba zai sa kuma a masallaci ba ba kuma zai sa a aikin masallaci ba ba kuma zai sa a gonan masallaci ba an gane magana sai ce to miliyan goma ka Allah ya saka da dai ka kai wata masallacin ya sha yin wannan lokacin da muke farko masallacin sanda naje na tarar da shi ba ma ta da sosai can ba lokacin goshin kankana sallah wannan tunda kun san dai kankara aiko ba su mun sumul bane sai ga yana koje maka kafet din kuma wasu tsofaffi ne haka zo aka dan yi layi da su to a lokacin haka ake to sai wani alhaji ya turo wani malami abokin malam sai ya ce mishi ya zo da kuɗi amma shi abin da yake so yana so ne a sa tayas an gane magana aka zo da kuɗin malamin suka zauna da shi malam garkau ya ce mishi alhaji wani ne ya saba taimakon addini shi ne turo da kuɗi kaza a sa tayis abinda zai isa duka a tayis masallacin tunda na faɗa muku ni na shaidu wannan tabbas na ga lokacin da ake yannan sai ya ce to ka je ka jimar shi da kuɗin ka ce muna godiya Allah ya ƙara arziki amma dai mu ba mu gama gina masallaci ba tunda hawa uku ne menene an gane ba za mu sa tayis ba sai mun gama tukunna ya ce a'a ni ba zan mayar mishi da kuɗin ba tunda abokai ne ana wasa da dariya kun gane magana ni sai ka karɓi kuɗin ko da ƙofofi da windoji kusa sai ce a ba mu haka shi ya baka kuɗin tayes ne in kana so mai wannan sai dai ka koma wajen alhaji da kuɗin ka ce mishi ya ce su bukatansu yanzu ƙofofi ne yanzu za a iya siyan musu to a siya ya ce a shi ba zai kuma da kuɗi ba yanzu a shi malam ya karɓi kuɗin kuɗi na tayas kenan ya sai mene ƙofofi ya ce ba zan yi haka ba ya ce ka mayar mishi ka ce Allah ya ƙara arziki ya ce to ai kai ko baka mishi addu'a ba an kuma an fara ɗaukar zafi kenan ko ya ce malam ai ko baka mishi addu'a ba ai shi ana mishi addu'a ai ya ce kamar yaya ne tunda abokin bugawa ne ana malam da malam ne ya ce to ba Allah na cewa a cikin tahiyya wa ala ibadallahi salihin ba da kuma bayan Allah mutanen kirki to yana cikin sa shi din an yi sallah an yi tahiyya ana mushi addu'a ya juya da kudin yace dalili ko sire idan aka sai kofofi shi kuma ran nan ya kawo ziyara alhajin ka ka gane maganar kuwa ya zo kuma sai ya ga guri kuma har yanzu kankara ne malam yana kuje wuska ina kudi na an san shine mene da ya zo mun ce mishi ba ma bukata ya ce mu sai kofofi wa ya sa ku ni kudina na tayas ne to ya za'i kun gane maganar shi sa wasu abubuwa irin wannan da kayan din wasu ba sa kulawa da su wani za a ce wani ya cika takala da ya cika takala dan wutar ne fita kula shi ba Allah ya sa mu dace so duka irin wannan to shine muna maganar babun saddu zariya ma'ana tushe kuma mene banna tunda muna magana arriya'u min ash ba shine san a gani ba to amma wani lokacin shi kama malam din an yi an yi da shi cewa tunda dan Allah ne ake yi malam ba bukatar a rubuta yace eh mun san don Allah ne Allah ya baka imani Allah ya kara maka ikilasi amma fa in ka bayar sai an rubuta da aka wakilan shi duka kowanne da takardar shi in ka rubuta zaka sai misali ni ne Bukhari Haruna a sa abin da ka bayar tai signing kuma shikenan yanzu sai kirga ila an sami miliyan 18 ne ko miliyan 20 to dama masallaci tana da kudin ta sai ta dauka ta cika ci gaba da aikin inda sati biyu ya bayar kuma akai akai da shi ya kara sati daya ce a ba zai kara ba saboda ma'aikata watan zai zo musu a kafin wata ya ce ba zai kara ba mana an kai ne a yi shi ake yi yanzu Allah ya samu dace ba ku gane ba akwai malaman da suka rudu da kwamiti su zo su ce musu za a yi a zo a ta gini a ta aiki a ta aiki a koma daga baya ana ta rigima da limaman ba haka bane na'am ai ba sai an ta buga misali wannan gashi na Kaduna su kurban manar ana ta ga can a wannan wanda suke ce mishi bin hazmi yana can a Niger shi ma sun dakatar da shi da karantarwa da sallan da da za a zo kwamiti za zo su ta aiki za a yi ta aiki da biyutin da waye da waye amma fa kai liman fa ka zama dan kallo wallahi yanzu maganan da muke da ku akwai masallacin kan salawat ofciya ne ni na sallah a ciki bai san kai anan ma muka yi hadda daga cikin haddan qur'anin mu anan ana ce mata masallacin ta ba suka zo mai wasu doktora da waye da waye suka shiga a cikin system din aka yi aikin aka yi mata fenti masallaci ta kyau malam da suka taso limama a gaba Allah ce da ya zama buntar sai to irin wannan ne garkawun yake gudu ai yayi ta hakuri yayi ta hakuri har aka kai inda aka kai yanzu kuma an kai alhamdulillah don ko yanzu wannan musamman da na je na ga aikin da ake ginin ofsiya ake sake a makarantar mu can tana gefe ne na maganin miliyan hamsin abokin da muke fira abokin karantar ya ce miliyan ɗari ake magana kuma har kuɗin filista ya riga ya fitar ba ku gane ba ana kan ginin amma har kuɗin filistan da za a buga ma riga an fitar da kuɗin kawai mai aikin ne sun da aikin ya mishewa ga ta aikin ga can ganin duk wani masallacin abinda nake cewa mu gane shine mu ba a hankali in za mu yi da'awa har mu kai inda za mu kai kar mu je mu rikito abin yayi sha'awa kuma kun gane magana Allah ya sa mu dace Allah ya ba mu imani asaniya na biyu ardiya annar riya min shirki riya na daga cikin shirka amma mun yi bayani shirka ce amma kuma karama ko asalisa annahu min shirki al-asghari shine matsala ta hukuma gashi malam ya kawo mana shirka ce karama mana la takhruju al-insana min al-milla aw la tukhriju min al-milla ba ta fitar da mutum daga cikin da'irar musulunci shine ake nufi da karaman shirka dan ita babban mutum ya fita daga da'ira to tambayan da ni nake mana gaba daya idan mutum ya mutu yana riya me ba kuma shi na'am a shirka yake ko ko yake an ce karama ko to shi ma a wannan ba za ka ce mishi misali dan wuta ba kuma ba mamaki wannan shirka karama din nar yake nan ko ko su ba ajiyarwa kenan ta shigar da shi wutar jahannama waje kawo mana hujja tunda na kawo mana hujja ai a ranar da muka fara wannan babin a ranar na kawo mana hujja bara ma dan yi kotin a ƙarshen karatu ka ba kira sallah tambayan shi ne ba za su sake maimaitawa a rika zuba ruwa a bokita ya ko kada zuba a cikin basket kwando zubewa yake matsami ya yawuwa shi ne cewa na yi mutum ya mutu yana shirka karama kaga ba za mu ci mishi dan wuta ne ba ko amma kuma zai iya shiga wutan na'am sai na ce saboda wani hujja da na bada a karatunmu a wannan kusan na ga karatu na uku ne fa wannan ba kusan na ga karatu na uku ne za ta iya jin shi zuwa ga babban kayi kokari amma ba wannan ne target din ba sake bayanin ko cewa na yi a gab da kiran sallah na yi bayani har na kawo hadisi to yanzu an zo wurin ko shi ma da manta ba annabi ya ce farkon wanda za a fara kunna wutan jahannama da su waye da waye ya ce mutane nawa me suke yi ko shirka babba ba shirka karama bane suke yi sai ce kuma su ne fetur din farko da na ce mana ba za ka ce zai shiga wuta ba amma kuma zai iya mene sai na kai ta ba da adireshi amma adireshin har yanzu kowa wala su rewaru kana rika zuba ruwa a matsama baya tsayawa a zuba shi a bokin ci gado aka tarar da kayanka Allah ya ba mu ikon rikewa eh alaramma kaga da riye ya mutu ai ba mushirki bane alaran ma mushirki irin wannan an gane maganan ko amma kuma zai shiga wuta annabi ne tabbatar da kuma alaji mai taimakon addini ko da alaji wancan da baya taimakon addini shi ba dama ba a kawo babu shi ba shi ai wannan sai kuma mai mujahadi cikin hanyar Allah to dama addinin su waye tarakun shi malami ko sai su Usman bin Affan ko masu kudi ko wasu ne ba sai kuma ayi alal jihad ina ganin waɗannan tarakun su ne musulunci malamai su da'awa masu kuɗi su bada gudunmuwa mujahidai su fita aiki ba haka bane to kuma duka gaba ɗaya suna wutar jahannama saboda mene riya Allah ya tausaya mana ya zani miya kiran mu kawai fa shine arabiya annahu akhwafu ma yakafu minhu ala salihin shine mafi tsoron abin da Annabi sallallahu alaihi wasallama yake jima mutanen kirki saboda tana taba mutanen kirki ne ba gane shi da mutumin banza akwai maganar riya tare da shi anna ha shi ba tare da shi dama mutanen kirki take tabawa malamai kuma wani zai ce alaran momi na sarki ruwa ne ko ya ce alaran momi ba ba alaran momi ne kare ba isa na kaɗan yi nomis antari shi ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya kira alalar mumini saboda shi a lokacin zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sune malaman an gane maganan ba ku gane ba saboda su sukan karanta aya goma su haddace su fahimce ta sai sa an ce wannan alaran ma ne to ilimin gaba ɗaya na kan shi kun gane maganan mu kuma yanzu zaka samu mutum harafin qur'anin ne kawai ya rike wani ba ko fassara abin da yake karantawa ba zai iya ba kun gane maganan to shine maganan malamai suna ciki saboda ba za su salama wani hadisin ya ce duk wanda ya nemi ilimi ilimin da ake nema na Allah na addini kenan ko bai nema ba sai dan ya samu wani tarkace na duniya annabi ya ce wuta za shi kun gane maganin kuwa ilimin addini ya nema amma shi ya hango ana dan samun kaya ne a bangaren shi ma sai ya shiga cikin system din saboda ya mene da Allah wannan abin da ya riya ne ko ba riya ba ba yayi ne dan neman wani bukata na shi ba kenan an gane maganin to shi yasa na kaɗan faɗaɗa mana Allah ya sa mu dace to mutanen kirki su ne annabi yake jimawa kamar yadda malamin ya kawo dan mutumin kirki ne take taɓawa riya mutumin banza dama shi dama ba maganar riyan a cikin a cikin duk shinarin shi sai alkhamisa qurbul jannati wan nar kusancin wuta da aljanna hadisin manzo Allah sallama annabi yake cewa wuta da aljanna suna kaman maraban takalmin ɗayan ku hancin takalmin yake cewa ku mana sai ka ji wani aikin kaman kawai aiki ba komai za a shiga aljannan ma in ka ji wani aikin fa sai ka ji to Allah da ya fitar rabbi sallim sallim haka ne ko to shi ne ke maganar kusancin aljanna da kuma kusancin mai wuta an ce idan ka shiga a idan ka mutu kana shirka wuta in ka mutu baka shirka aljanna to kaga an kawo maka su very close to you ba kusa da kai ba kenan to shine maganar da shi malamin yake asadisa aljam'u baina qurbihima fi hadisin wahid hada kusancinsu a hadisi da ya duka hadisin jabir ne ko man mata la yushrik billahi shay'an dakhala aljanna wa man mata yushrik billahi shay'an dakhala an-nara kaga ai duka an hada su a hadisi guda nawa daya sai ce a muna dan karanta su a gurguje ai hakuri asabiya annahu mallakiyahu la yushrik bihi shay'an dakhala aljanna wa mallakiyahu yushrik bihi shay'an dakhala an-nara wanda dai hada da Allah yana shirka baya shirka da shi ya shiga aljanna wanda yake hada da Allah yana shirka da shi ya shiga wuta walau kana min a'badin nasi yace koda yafi kowa bauta yasa abin da yafi ban tsoro shine innamal a'malu bil khawatim da me mutun ya cika mana mutun zaga shi yana tafiya kif kif kif addini malam gunin sha'awa to sai karshen rayuwar kuma kawai sai ga abin ya juye yana faruwa yasa wani lokacin idan kai ustaz ne mai dagalallen wando kake yayi irin wannan dare rako ka san wani sai ta kallon mutanen banza masu kun gane magana ai shi wani ba shi da rabu kun gane irin da waɗannan maganganun ko ya hankali ustazu za mu karanta kitabu tauhid nan gaba na wannan abu dan yan uwan juna ɗaya su mutumin kirki ɗaya watsatse watsatsen zai sha giyar shi
ita kashi ɗaya ko ko ita ma kashi kashi ne kamar yadda zai take na makwabci da zuwa shi daban na karayi oh shirka ita shirka kudin goro ne gaba daya na gane tambayan shi mana duk wanda ya mutu yana shirka da wanda ya bauta mu mala'ika da wanda ya bauta mu annabi da wanda ya bauta mu wuta da wanda ya bauta mu aljani da wanda ya ce ba Allah an gane magana eh eh magana malam yau malam ba su tura mutane zuwa ga batawa kamar ya ne
yawan da akwai wanda zai oman da oman da ila dalala yi ya kira zuwa gabata kawo shi kuma mutum ya bi shi ya kai shi zuwa ga shirka eh shi ma duka shirka ne masu dan haɗe-haɗe a wani abu haka da abin da ya shafi oh a to ai kai yanzu yanzu kana ta bada labarin duka ba shirkan ne ka gane maganan ko oh a oh to ai wannan kuma za mu zo babin shi ai kun gane maganan kuwa muka zo misali misali hadisin abdullahi dan masauka zaina daga cikin sabai wuta wuta cewa inna ruka wa tama'im wa tiwala shirkun yace da ruqya wa yazo ustazu mai sirri aljani da layu da wannan abin da mata suke da mijinsu ya so su wani nama suke haɗawa da shi su tofa su annabi ce duka shirka ne fishi abdullahi dan masauri yana nan kafa akan haka to na sai mun zo maganar raba raban shirka din an gane maganar ai yanzu mun fara aikin kenan ba can muna ta maganar la ilaha illallah shiga aljanna ba za ba ba ba ba ana ta alhamdulillah ai kowa ma ya shiga to yanzu mun fara tabawa ne sai mutum yana jin kai anya za kuwa kai labari Allah ya sa mu dace can na kan maganar mene kafin tambayen shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi ma zamu zo kan shi wannan babu in Allah ya so ya yarda an gane maganan kuwa irin dan wannan nan kuskuren da akan samu na lafazi haka cewa a bashi dan manzan Allah dan kaza kun gane magana wasu abubuwan fa mun riga mun girma a ciki muna ji yau in aka ce ba kyau sai ga mutum yana ganin anya za a ci gyaran malaman baya ne kun gane maganan eh to shi kuma wani lokacin dole kai uzuri ba fa wanda zaka ce ya taro ilimin duniya gaba daya haka ne ko Allah ya samu dace magana me nake kanki har da nake cewa ya hakuri a karisa yanzu zamu tsaya da kai anan yau walau a abadan nasu din nan ko ya kamata na ce wani abu mana wannan har na kai kawo inna mala amalu bil khawatim ko ya kamata mu ce wani abu sati mai zuwa dan zai ci mana lokaci saboda ana ta samun wannan ba har na ce zan kawo mana ba wani lokacin zaka ustazu yana makallan me laifi eh me laifi abun kallon banza ne har wala majalisatu kamar yadda mai alari ya faɗa ko illa bi daruratin kenan sai da larura da sauransu ko haka din ne amma wani lokacin kallon da ake mu yan iska je na fito mana ofin kenan ko wannan kallon yakan sa wani lokacin ba za a ci riban su ba an gane maganan eh wani lokacin ya kamata ka jawo mutum a jiki ne sai ka watse shi to ka watse shi kuma zai ƙara kinka ne kawai ma'ana kira din akan ta da'awa to shine cewa lau kana abadan min ko ya fi kowa bauta inda ya mutu yana shirka to zai shiga wuta ne kawai shi ne magana da mutum zai shekarar ɗari ba ɗaya an gane maganin ko shekara ɗari a ranar da zai mutu sai ya shirka shi ba a wannan ga auren Allah maɗaukakin sarki ya mutu a arne ne irin fir'auna kun gane maganin kuwa to abin da nake so da haɗin kawo ɗin a wannan tagace-tagace a gurguje shine wani lokacin mutum sai ga yana ta aibata aibata aibata to wani lokacin in ka haɗa da dariya ka shiga magana kasan wani zai ce ai wani ɓarawo ne sai fashi da dariya irin yana faɗan laifin kuma yana jin daɗi yana kun gane maganan to idan bata dira kanka ba to ɗanka yana hanya haka malaman suka faɗa ba na faɗa mana yadda ake yi ban ma za a yi dawon ta je ta ta shiga cikin zuciya Allah ya taya ka in kai wa'azin subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk